الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان وتا شاهد ربيع الآخر ربيع الأولى عفوا الجماد الأولى الجماد الأولى شكرة تدبو دير ريو دير أربعين دبيو هجرة من زنزيرة أن محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوا مدينة شيني كما يداتي دا إشرين دا ترى قوتا شابيو شكرة تدبو بيو دا أشرين ميلادية زام تغبر كراتوني إن شاء الله تعالى أتكي لتافن من البركة لتافن المعتقد الصحيح wallafar babban malami a sheik abdulsalam ibn birbis alu abdulkarim allah ji malin da rahama yan uwa a jiya muna karatu ne a cikin imani da kaddara mai kyau ko mara kyau inda malin yake mana bayani game da ayyukan bayi dukkaninsu halitta ne na allah maɗaukakin sarki amma tare da haka Allah maɗaukakin sarki ya ba kowanne ɗaya daga cikin bayinsa dama ko iko ne ya zaɓi abin da yake so ya aikata ko kuma ya bari shi sa mala ya ce duk abin da bayi suka aikata a kansa ake kallo a ba su lada ko kuma a kansa ake kallo a ba su kishiyar lada shi ne zunubi saboda haka duk aikin da bawa ya yi ana jingina shi ne zuwa gare shi ba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ba tare da cewa Allah maɗaukakin sarki shi halitta ayyukan nasu to amma saboda Allah maɗaukakin sarki ya ba su dama da iko na su zaɓi abin da suke so to shi yasa dukkanin aikin bayi gare su ake jingina shi shi yasa za ku ga idan Allah maɗaukakin sarki ya tashi kiyamarsa ayyukan bayi ake ake aunawa akan mizani idan mai kyau ya rinjayi mara kyau sai mutum ya tafi aljanna idan mara kyau yarin jayi mai kyau kuma sai ya tafi kishi aljanna ita ce wuta Allah kiyaye mu to anan malai yake mana bayani kuma lokaci ya mana muka dakata zamu kuma mu dora insha Allah ta'ala daga inda malai yake cewa wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah subhanahu wa ta'ala baya dora wa rai baya kallafa wata rai illa wus'aha sai abinda ran za ta iya dauka sai abinda ran za ta iya yi Allah maɗaukakin sarki baya ɗaukar abin da ya fi ƙarfin mutum ya ɗora masa dukkanin shari'a Allah maɗaukakin sarki idan ka kalle ta daga farko zuwa ƙarshe in dai yi ne ko bari za ka ga idan aka ce ka yi abin da za ka iya yi ne bai fi ƙarfinka ba idan aka ce ka bari za ka ga abin da za ka iya bari ne bai fi ƙarfin tsakar barinka ba idan abin da aka ce ka yi ne wani yanayi ya zo maka wanda zai sa ba za ka iya wannan abin ba to sai shari'a ta sassauto daga umarnin da ta maka sai ta rage maka zafinsa ta rage maka ƙarfinsa ka yi shi gwargwado yadda ka samu dama akwai abubuwan ma da idan gaba ɗaya baka da dama sai a ɗauke maka su haka shari'a Allah maɗaukakin sarki take Allah maɗaukakin sarki ce laha ma kasabat abinda rai ta aikata na alkhairi nata ne shi za a mata sakamako shi za ta samu ranar tashin alkiyama wa alaiha maktasabat hakanan abinda ta aikata na sharri nata ne kuma shi za a yi mata sakamakonsa ranar tashin alkiyama ‘yan uwa wannan ayar ta sauka ne domin ta yi sassauci kamar yadda wasu malaman tafsiri suka faɗa ko kuma ta shafe gaba ɗaya ayar da ta gabace ta Allah maɗaukakin sarki ya ce lillahi ma fi samawati wa ma fi al'ardu in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce lillahi ma fi samawati wa ma fi al'ardu abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai gaba ɗaya su na Allah maɗaukakin sarki ne Allah maɗaukakin sarki ce wa in tubudu ma fi anfusikum idan kuka bayyana abin da ke cikin zukatanku na tunane-tunane da saƙe-saƙe da kuke yi autukuhu ko kuma kuka ɓoye shi abinda kuka bayyana kuka bayyana shi da abinda kuka ɓoye shi Allah subhanahu wataala ya ce yuhasibukum yuhasibukum bihillah Allah zai muku hisabi akan sa ina fata an fahimta ma'ana da abinda ka ɓoye da abinda ka bayyana irin saƙe-saƙen zuciya da kai koman zuciya wanda kai kadai kake yin kayanka babu wanda ya san shi sai kai kadai sai Allah da ya halice ka Allah maɗaukakin sarki ce irin wannan zai muku sakamako a kansa kuma sai an kama ku a kansa to da wannan ayat ta sauka shine sabai sai abin ya musu nauyi sai suka ce yanzu abin da muka raya a cikin zuciyarmu ma sai Allah ya mana hisabi a kansa kai amma an haka ne babu wanda zai tsira abin da nauyi saboda ka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan umarnin Allah maɗaukakin sarki ya sauka abin da ya kamata ku ce shine sami'ina wa afa'ana mun ji mun bi wa sallamna kuma mun miƙa wuya kada ya kasance kuna kokarin ku shiga hanyar Yahudawa sune masu cewa sami'ina wa asaina mun ji amma kuma mun saba abinda za ku ce shine sami'ina wa ata'ana saboda ka sabai gaba ɗaya sai suka karba suka ce sami'ina wa ata'ana mun ji wannan hukunci na Allah madaukakin sarki da ya saukar sannan kuma mun bi mun yi biyayya ya ubangiji sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun manzo yayi imani haka nan muminan da suke tare da manzo sun yi imani da abin da aka saukawa da manzan dukkaninsa kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa rusulihi ko wa kutubihi wa rusulihi duka sun yi imani da Allah da manzannin Allah da kuma littattafan Allah la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambance wani daga cikin manzanni mu ce mun imani da wane wane ko ba mu imani da shi ba mun yadda da wani wani ba mai da shi ba ba ma yin haka wa qalu sami'na wa ata'ana sai Allah madaukakin sarki ya maimaita abin da suka faɗa wa qalu sai suka ce su waye su ne sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka ce sami'na mun ji wa ata'ana kuma mun biya ubangiji gufranaka rabbana wa ilaikal masir kai mana gafara ya ubangiji mu kuma zuwa gare ka take sai wannan ayat ta biyo baya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai sai abin da za ta iya yanzu a ce za a yi wa mutum hisabi a kan abin da zuciyarsa take saƙawa wannan babu wanda zai shi a cikin mutane gaba ɗaya ba haka ba ne to yanzu Allah maɗaukakin sarki sai sauke wancan hukuncin wannan abu ne da rai ba ya ta iya ɗauka ba saboda haka Allah ya fasa wancan hukuncin ya sauke shi ke shi ne la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a rai ba ta Allah maɗaukakin sarki ba ya ɗora wata rai sai abin da za ta iya ɗauka laha ma kasabat abin da ta aikata na alkhairi nata ne za ta same shi wa alaiha haka nan abin da ta aikata na kishiyar alkhairi shine shari makta sabar shi ma ta same shi zuwa ƙarshen aya Allah madaukakin sarki ya kawo sauran addu'o'i da sabai suka yi kuma kowanne zai ce qad fa'altu wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ma kasabatu alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ya ce qad fa'altu ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا قد فألت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا قد فألت دكا duk addu'ar da take cikin amanar rasulun nan idan Allah madaukakin sarki ya kawo ta ya faɗa abin da sabai suka faɗa sai ce kuma na aikata rabbana la tu'akhidna in nasina Allah kada ka rike mu akan abin da muka mantuwa akan sa au akhtana ko muka kuskure sai Allah ya ce nayi muku haka duk abin da muka yi kuskure al'umma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma to Allah baya baya kama mu akansa rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ya ubangiji kada ka dora mana nauyi irin nauyin da ka dora waɗanda suka gabace mu daga cikin al'ummomin da suka gabata Allah ya ce shi ma na aikata rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi Allah kada ka dora mana abinda ba za mu iya dauka ba Allah madaukakin sarki ce qad fa'altu na aikata duk abin da muka roƙa a ciki sai Allah madaukakin sarki ya ce kada fa'altu shi yasa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun samu tagomashin dacewa a da abubuwan da al'umman baya gaba ɗaya ba su dace da shi ba akwai nauyaye nauyaye da wahalhalu wanda al'umman baya suke kai zuwan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare saboda darajarsa Allah madaukakin sarki sai ya sauke mana sai kasance addinin ya fi kowanne addini sauki shi yasa addini ne mai sauki duk wanda kaga ya kasa bin sa to sakacinsa ne da kuma a rashin kulawarsa amma babu wani abu mai wahala a cikin addinin musulunci gaba daya Allah madaukakin sarki ya samu dace mala yace wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa tilkal jannatu allati urithtumuha bima kuntum ta'maluna wannan maganar da a ga yan aljanna idan sun shige ta Allah ya samu daga ciki lokacin da aljanna suka shiga aljanna Allah madaukakin sarki zai ga musu wa tilkal jannatu allati wancanan ka ita ce aljan aljannatan nan da urithumuha aka gadar muku da ita aka sa ku a cikin ta kuka shiga cikin ta bima kuntum ta'maluna sakamakon abin da kuka kasance kuna aikatawa ma'ana abin da malaka so ce mana kun ga mutane sun shiga aljanna ne saboda me saboda aikin da suka aikata a duniya ko ashe kun ga aikin da ka aikatawa aka jingina wa kenan kai aka jingina wa shi ina fata abin ya fito fili ko yawa malai ce ai bi sababil amali ai sakamakon aikinka to amma sai dai mu sani cewa shi aikin da ka aikata na alkhairi Allah madaukakin sarki ya baka aljanna saboda shi ai ya datar da kai ka aikata wannan aikin Allah madaukakin sarki shi sa Adam tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace babu wanda zai shiga aljanna a cikin ku saboda aikinsa sai da falalar Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai suka ce wala anta ya rasulullah har kai ma duk kokarinka da aikin ka ya rasulullah yanzu aikin ka ba zai shiga da kai aljanna ba yace wala ana ko ni din ma illa ayyata ghammadni Allah bi rahmatin minhu wa fadl sai Allah madaukakin sarki ya lullube ni da falalarsa da rahamarsa sannan zai shiga aljanna an ba aiki bane tsantsa ba'ana shi aikin kamar wasila ce hanya ce da za ta kai ka zuwa ga aljanna amma kuma shigar aljannan da datar da kai ka aikin wa yake wannan shine falal Allah ce da Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta dan ka duba kaga yanzu Allah madaukakin sarki da ya datar da kai kake aikin alkhairi zaka ga lokacin da wani yake sun yake hira yake shirman sa kai kuma sai ka yi alula ka to masallaci nawa ka bayar aka maka wannan ina fata an fahimta lokacin da zaka dauki alqur'ani ka karanta kana samun lada daya lada goma a duk harafi daya wani shi kuma a lokacin ya kunna disco da kiɗa yana ji a lokacin nawa ka bayar Allah madaukakin sarki ya maka wannan lokacin da wani zai je ya dauki abin wani ya sace abin wani ya kwace abin wani ya zare masa wuka ko ya zare masa bindiga kai kuma a lokacin naka kai dauka ka bada sadaka me kai wa Allah madaukakin sarki ya maka wannan falala ce kawai tsantsanta to ashe kaga hatta aikin naka waye datar da kai kai shi Allah madaukakin sarki ashe kaga aljannan ma ba wai aikin ka ne tsantsanta ya kai ka ba me kai ka falalar Allah maɗaukin sarki da rahamarsa don ga wani can bai samu abin da ka samu shi sa a kodaushe mumini kada ya sake ruɗu da aikinsa ya ga ya yi sallah ya yi zarka ya yi azumi ya yi kaza kamar ya cancanta Allah ya masa wani abu daga lokacin da ka fara jin wannan to wallahi shaidan ya haɗa maka ƙatar rami sauran iris kuma mutum ya rafta gwanda mutum ya sauri ya dawo da baya tuba ga Allah maɗaukakin sarki kada mutum ya sake ya rinka ji cewa aikinsa ya isa ya bashi wani abu babu wanda ya isa wallahi me Allah zai da aikinka me zai da aikinka babu to amma kullun ka rinka kallon cewa Allah madaukakin sarki maka bala sai ka gode masa shi yasa kamar yadda nake gaya mana duk aikin da kai na alkhairi akwai bukatar ka gode wa Allah akan sa da ya baka dacewa kai shi to wannan godiyar ma da kai akan wannan aikin malamai suka ce ita kanta tana bukatar wata godiyar ta musamman da kai godiya kace ya ubangiji na gode wannan godiyar da kai ba aikin alkhairi bane ita ma tana bukatar wata godiyar ta musamman ina fata an fahimta a shiga godin ba ta kare ba kenan to haka ake so kullu dan adam ya rinka kallon kansa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatu bayan Allah nagar su ne waɗanda suka bayar duk abin da suka bayar suka aikata duk abin da suka aikata na alkhairi amma sai Allah ya ce wa qulubuhum wajilatun tare da haka zuciyarsu tana raurawa tana jin tsoro me za su samu a wajen Allah madaukakin sarki haka mumin ya kamata ya kasance Allah madaukakin sarki ya samu daga ciki amin malai ce wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce wa zuƙu azabal khuldi bima kuntum ta'maluna yan uwa wannan kuma magana ce da za a ga yan wuta idan sun shiga wutan sun shiga cikin wuta Allah subhanahu wataala ya tsare mu amin Allah maɗaukakin sarki zai sa a ce musu wa zuƙu ku dandani azabal khuldi azaba ta dawwama azaba ta dawwama a cikin wuta bima kuntum ta'maluna sakamako ne na abin da kuka kasance kuna aikatawa a cikin a duniya to ashe kaga yan wuta idan sun shiga wuta menene kai su ta yawa aikin da suka aikata ina fata an fahimta ashe kun ga aikin wa aka jinginawa su aka jingina saboda su suka aikata shi ina fata an fahimta aiwa a fahimci inda karatun yake ma'ana duk aikin da kai duk aikin da kai da shi za a maka sakamako kada ka ji an ce Allah madaukakin sarki halicci aikin ka kamar yadda na faɗa jiya mutum ya ce to ai shikenan ai aikin da ne gaba ɗaya ai ba san raina bane ba haka na ga dama ba haka Allah ya kaddara min aiki kamar yadda mutane suke faɗa haka Allah ya kaddara min to idan Allah madaukakin sarki haka ya kaddara maka kai aiki mara kyau to haka zai kaddara mutum kuma ya shiga wuta ina fata an fahimta Allah ya tsare mala yace wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wanda duk ya aikata mithqala dharratin gurgudan ƙwayar zarra gurgudan nauyin ƙwayar zarra na aiki khairan na alkhairi yarahu zai ganshi ranar tashin kiyama a mizaninsa haka nan wa may ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu wanda ya aikata gurgudan nauyin ƙwayar zarra na aikin sharri wanda ba na alkhairi ba shi ma ya rahu zai gan shi ran tashin alƙiyama a mizaninsa menene mutum zai gani shine aikin da shi ya aikata ina fata an fahimta aikin da ka aikata shi zaka gani da shi zai maka hisabi ba aikin waninka ba sai malam yace wa nu'minu muna imani annal qadara sabiqa haqiqa kaddara wacce ta riga ta gabata wacce Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta ya tsara duniya za ta gudana akan ta la yamna'u min al'amal ba zai hana mutun yin aiki ba abin nufi Allah madaukakin sarki ya tsara tun abin da zai faru tun daga farko har ƙarshe gaba daya ya riga ya gama kuma ba abin da zai canza ina fata an fahimta to wannan abin da Allah madaukakin sarki ya riga ya tsara zai hana ka yin aiki kace tunda Allah madaukakin sarki ya riga ya tsara komai to me amfani na aiki yanzu Allah ya riga ya kaddara ni dan wuta ne ko dan aljanna ba haka bane to shikenan barin je zauna kawai inda Allah ya ga dama sai je fatin da ya riga ya rubuta an fahimta yanzu mutum zai haka kenan ba zai haka ba ba zai haka ba me ya kamata yayi shine sai ya tashi ya aiki kamar yadda zamu zo mu ji kama annahu la yujibul ittikal kamar yadda kuma baya wajabta mutum ya dogara akan wancan aikin ko kuma akan wancan rubutu da akai walidha shi yasa lamma akhbara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu bi sabaqil maqadir lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba sahabban sa labarin rigayar a rubutun kudura da Allah madaukakin sarki ya rigaye ya ba su labari cewa Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta komai ya tsara komai abin gudana kawai yake yadda Allah subhanahu wataala ya riga ya tsara shi wajarayaniha da kuma gudanar abin wajufufil qalami alƙalamin ma da suka yi rubutun sun riga sun bushe rufi alƙalamu wajen fatis su hufi kamar yadda hadisi ya tabbatar faƙila lahu sallallahu alaihi wasallam sai ɗaya daga cikin sabai ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amala yace shin ba za mu dogara akan abin da Allah ya riga rubuta mana a wancan littafi ba mu daina aiki gaba ɗaya tunda ya rasulullahi ka ce Allah ya riga ya rubuta kowa an ware ‘yan aljanna an ware ‘yan wuta Allah subhanahu wata'ala ya riga ya yi haka to kowane ɗaya daga cikinmu ya shi zai shiga cikin ɗaya daga cikin ɓangaren nan ko dai ɗan aljanna ne shi ko kuma ɗan wuta to idan haka ne ko me zai hana mu daina aiki gaba ɗaya mu dogara akan wancan tsarin da Allah madaukakin sarki ya riga ya yi Allah ya sa an fahimta haka ya ga wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kala sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce la kada ku dogara akan wancan rubutun saboda ba ku san shi ba yanzu wa ya hanga ya taka ya je ne ko ya ga mai shi dan ina ne akwai wanda ya ga wannan babu wanda ya ga wannan sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace kada ku yi haka i'malu kowa ya je aiki ku je ku yi aiki fa kullun muyassaru kowanne ɗaya daga cikin ku za a sauƙaƙe masa inda rubutun nasa yake ma'ana idan mutum dan aljanna ne za ga aikin aljanna sauƙi yake masa ina fata mun fahimta kamar yadda wani kamar yadda a wata ruwa ta tabbata fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu kowanne za a sauƙaƙe masa abin da aka halice shi da shi duk mutumin da yake ɗan aljanna ne sai ka ga aikin aljanna sauƙi yake masa ina fata an fahimta duk mutumin da Allah maɗaukakin sarki ƙadda ɗan aljanna ne sai ga aikin da yake na aljanna sauƙi yake masa sallah azumi zuwa masallaci sada zumunci gaskiya amana da sauransu duk ba su masa wahala haka Allah ya ƙaddara masa duk mutumin ko da ya ƙaddara ɗan ɓangaren hagu ne sai ga shi kuma aikin alkhairi wahala suke masa idan aka ce tashi zai sallah sai ji kamar dora masa dalar da goron dutse a kansa yana jin nauyi sai ka samu yana da arziki amma ya fitar da naira 500 ya sadaka yana jin nauyi me yasa saboda ba aikinsa bane ba aikinsa bane yanzu sallar asuba din nan da aka tashi aka zo aka yi mutum yana jin sanyi yana jin daɗin bacci ya tashi ya bari ya je alula ya zo yi sallah wannan kun ga aikin aljanna ne haka ne ko wani yana can shi yanzu baccin sa ma yake ko ko tashi ko musulmi ne yana sai ya ta baccin sa ba abin da ya shafe shi ko ga shi irin aikin sa kenan wani sai ya ga musulunci sauki yake masa wani kuma kafirci ne yake masa sauki to kowanne ya je ya aiki abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara maka nan ne mako maka za ga sauki yake maka Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe mana aikin alkhairi amin thumma qara'a sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karanta wannan ayoyin da suke cikin suratul layli fa amma man a'ata wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra amma wa amma man bakhila wastagna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra Allah maɗaukakin sarki ce fa amma man a'ta amma kaga wanda ya bada dukiyarsa yayi sadaka yayi kyauta wattaqa kuma yaji tsoron Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki wannan malaman tafsiri sun yi fassara guda biyu kamar yadda Abu Abdullah al-Khurtabi ya kawo a cikin tafsirinsa yace Abdullah dan Mas'ud yace wannan ayar ta sauka ne akan Sayyidina Abubakar Siddiq Allah ƙara masa yarda yace lokacin da ake garin maka zaman maka sai na abokar kawai sai je ya samu tsofaffi daga cikin bayi da kuma mata sai rinka sai yana yantawa tsofaffi wanda ba su wanda ba za su ba su mura masa komai ba sai je siyo su da kuɗi mai tsada sai ba su yanci kuma ya yanta su har babansa Abu Quhafa ya kira shi yace kai me zai hana ka me zai sa ka rinka da dukiyar ka aikin banza rubi idan yanci kake so ka sai wanda za su yi maka amfani mana ka sai mabiya ƙarfi wanda za su iya baka kariya idan wani abu ya taso maka ko su maka aiki idan lokacin aikin ya taso amma ka rinka sai tsofaffi wanda ba su maka komai ba sai ya ce masa ai ya abata ya abati inni uridu ma uridu ko kuma inna ma uridu ma uridu yace akwai abin da nake nufi akwai abin da nake so ni ba wancan nake bukata ba kare wannan nake bukata ba amma akwai abin da nake bukata to shi wasu malamai suka ce shi ake nufi kamar yadda yake cewa zahaba ala zalika ammatul mufassirina da yawa daga cikin malamin tafsiri sun tafi akan wannan ayata sauka ne akan sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda wa saddaqa bil husna ya kuma gazgata sakamakon da za a bashi idan yayin wancan aiki na gari fasan yassiruhu lil yusra sai Allah madaukakin sarki ce za mu sauƙaƙe masa al yusra shine yin aiki na gari dan ya kai shi zuwa ga aljanna shine al yusra wasu malaman suka ce kuma aya ce da take shamila ta shafi kowa ba akan sayyidina abubakar sadiq ta sauka shi kadai ba fa amma man a'ta wattaqa wanda duk ya bada dukiyar sa yayi sadaka yayi kyauta wattaqa yayi tsoron Allah madaukakin sarki ta shafi kowa da kowa wasaddaqa bil husna ya gasgata al husna na sun yi fassara guda biyu wasu kace abin da ake nufi da al husna shine kalmatu shahada la ilaha illallah kira ya gasgata la ilaha illallah wasu kuma suka ce abin da ake nufi da al husna ita ce aljanna dan Allah ya ce lil ladina ahsanu al husna wa ziyada ga wanda suka kyautata aiki suna da alhusna menene alhusna shine aljanna sai Allah kuma yace wa ziyada da dadi dadi kuma shine ganin Allah madaukakin sarki to wasu malamai suka ce aljanna ake nufi fasan yassiruhu lil yusra da sannu zamu sauƙaƙe masa aikin da yake mafi sauki wanda zai kai shi zuwa ga aljanna shine dai abin da wancan hadisin yake ga mana wa amma man bakhila amma kuma wanda ya ruwa ya hana ya rike hannunsa ya make wastagna yake ganin ya wadatu baya buƙatar komai a wajen Allah madaukakin sarki wa kazzaba bil husna ya kuma ƙaryata kalmar shahada ko kuma ya ƙaryata aljanna fasan yassiruhu lil usra Allah madaukakin sarki ce da sanin shi kuma wannan zamu sauƙaƙe masa aiki mai wahala wanda shi zai biya kai shi zuwa ga wuta Allah ya kiyaye mu saboda haka kowanne ɗaya daga cikin mu uwa aikin da yake shi yake nuna cewa ina muku masa ina fata an fahimta yawwa mala yace fal maqadiru laha asbabun dukkanin abin da Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara za su faru daga farkon duniya zuwa ƙarshe ƴan uwa ba haka suke faruwa ba suna da sababba Allah ya ajiye musu dalilin da suke faruwa ba duk abin da Allah ya tsara yake faruwa ba haka abin yake faruwa ba za ga komai akwai dalilinsa komai akwai abin da za a ba a kai zuwa gare shi malika mana misali yace faka ma annan nikaha sababul waladi kamar yadda ka san aure shine sababin da ake samun haihuwa ta dalilinsa haka Allah ya tsara rayuwar idan Allah madaukakin sarki ga dama sai ya samar da mutane kamar yadda ya samar da annabi Adam alaihi salam ko ya samar da mutane kamar yadda ya samar da annabi Isa alaihi salam inda masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun shikenan amma sai Allah madaukakin sarki ya sanya me dalilin samuwar kowa shine sai an haɗin namiji da mace sannan kuma sai Allah ajiye shari'a sai an yi aure yanzu haka kawai namiji ya zo da wani ɗa haka kawai sabon jariri ya ce ai nasa ne shi ya haife shi a ce aka ka haife shi ce shi ne da ya haife shi kawai ina baba ce ta a bashi da baba shi dai kawai ya haife shi kaga wannan ai dole a zargin cewa wannan sanyin ne da ya busa ya dan taba shi ko ba haka ba yawa ai tunanin cewa a sauri a kwace yaran daga hannun su kai masa illa haka na a ga mace ita ma da sabon da sabon jariri dole a tume ta ana ta samu shi ba ta da miji ba ta da komai ko dai a ce sato shi tai ko kuma ta je ta ba hanyar banza ta yi mai ta same shi amma dole ne idan ka ga an samar da mutum to akwai dalili dan mutum ba annabi adam bane kuma shi ba annabi isa bane so haka dole sai an bata hanyar mace da namiji sannan za a samu mutum Allah madaukakin sarki yayi haka ne dan ya sanya me sababin samun mutum shine me aure da kuma haihuwa malai yace wal harfa sababu wujudi zar'i kamar yadda kuma ya kasance noma da shuka su ne sanadiyar sababin samun mai samun amfanin gona babu yadda za a yi kawai yanzu mutum yana da fili ya je ya share shi kuma ɗake kwanta ya ce to Allah ka ba mu da mana mai albarka Allah ka ba mu da mana mai albarka Allah ka mu samu amfani ai kowa ya san yanzu misalin da zan ba mu shi ne ƴan uwa Allah madaukakin sarki ba shi da ikon ya samar da tsirrai su fito su girma su yi ƴaƴa ba tare da an yi shuka ba ba shi da iko to amma mun taba gani me yasa ba mu gani ba saboda sunnar Allah yadda ya tsara abin shine sai ka riki sababi ka riki wani abu wanda zai kai ka zuwa ga mai samun abin da kake bukata ina fata an fahimta to wannan shine abin da ake nufi da kaddara din ai yawa sai mutum ya je yayi aiki yayi shuka ya gyara gonarsa yayi huda yayi sassabe yayi kaza yayi kaza duk yayi wannan abubuwan sannan kuma sai ya shuka idan ya shuka kuma sai ya zo ya jira sai ya ce Allah madaukakin sarki yayi me ya kawo amfani mai kyau tare da haka yana zuwa yana gyara yana gyara gonar sa fa yana cire ciyayi yana kaza yana kaza duk abubuwan da ya kamata su yayi sannan sai gonar sa ta kyau idan ma ya shukar kawai je ya zauna za ta iya ta fito amma ba za ta yi kyau ba makocinka da ya gyara sai ya samu me ninkin ba ninkin abin da kai ka samu me yasa saboda kai bai kai aiki ba shine i'malu din ku aiki ina fata an fahimta sanadiyar samun abu shine aiki mala yace fa kadhalikal amalu as-saliku hakanan kuma kyakkyawan aiki da dan adam zai aikata sababu dukhulil jannati shine sababin shiga aljanna wannan shine inda mala yake so ya zo mana aikin da zaka yi nagari shine dalilin da zai kai ka zuwa ga aljanna wal amalu sayyi'u hakanan kuma mummunan aikin da mutum zai aikata sababu dukhulin nar shine sababin da zai kai mutum mutu Allah ya kiyaye saboda haka ƴan uwa kaddara aba ce da yake mai mahimmanci da kowa da adam ya kamata ya fahimce ta idan ba haka ba za mu rinka mu'amalantar Allah madaukakin sarki da abin da bai kamata mu'amalance shi da shi ba akwai wani abu mai mahimmanci da ya kamata mu sani yan uwa malamai suna kasa kaddara gida biyu ko su ce alqada'u ko su ce alqadru ko su ce alhukmu akwai alqadru alqadru alkauni akwai alqadru shar'i akwai alqada'ul kauni akwai alqada'ul shar'i kamar yadda akai alhukumul shar'i akwai alhukumul kauni duk abu ɗaya ne abinda ake cewa alqadarul kauni kaddara kasantacciya shine abinda Allah subhanahu wataala ya riga ya tsara zai faru tun daga farkon halitta zuwa ƙarshe wannan Allah ya riga ya gama shi ya tsara shi komai da ka gani na faru Allah ya riga ya gama tsara shi tun kafin a halitta sammai da ƙarsai da shekara 50 kamar yadda hadisi ya tabbata wannan Allah madaukakin sarki shi kadai ya san abin da ya tsara kayansa akwai alqadaru shar'i kaddara ta shari'a ita kaddara ta shari'a kuma ita ce Allah madaukakin sarki ya halicci mutane domin ta ita kuma Allah madaukakin sarki yake so kai mu'amala tsakaninka da shi da ita ba da waccan ba kaddara ta shari'a shine Allah madaukakin sarki yace yi kaza bar kaza Allah madaukakin sarki yace ai sallah yace ai azumi yace ai zakka ya ce a yi gaskiya ya ce a yi amana ya ce a sada zumunci ya ce kada a yi karya ya ce kada a yi kisan kai ya ce kada a yi zina ya ce kada wannan duk ba abu ne da alamar kun sarki ya faɗa ba abu ne da ya faɗa to wannan ita ce kaddara ta shari'a to to kai a matsayinka na adam kullun so ake kama abalinci Allah madaukakin sarki da kaddara ta shari'a ba kaddara ta kasantacciya ba Allah ya sa an fahimta ma'ana duk lokacin da yanzu misalin da zan bamu shine kafirci Allah subhanahu wataala ya kaddara dole sai an samu kafirai a cikin mutane haka ne akwai kafirai a cikin mutane akwai musulmi to amma Allah ya yarda da kafirci Allah bai yarda da kafirci ba to kasantuwar kafirci a cikin mutane wannan kaddara ce kasantacciya amma kaddara ta shari'a shine Allah bai yarda da kafirci ba kai sai ka guji abin da Allah bai yarda da shi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu Allah ya riga ya hukunta ya zartar ya zartar ya kaddara cewa kada a bautata wa kowa sai shi sai cewa bil walidaini ihsanan iyaye a kyautata musu wannan kaddara ce Allah ya riga ya hukunta a cikin suratul isra'i kuma sai ce wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna uluwan kabira Allah ya hukunta ya zartar da cewa a cikin littafi banu isra'ila za su yi barna haka haka so biyu sannan za su dagawa dagawa mai girma to mu kalli waɗannan kaddarori guda biyu da hukuncin Allah madaukakin sarki guda biyu kaddara ta farko kaddara ce shar'iyya da Allah ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu Allah ya kaddara cewa kan abauta kowa sai shi wancan kuma da yace wa qabaina ila bani isra'ila ya kaddara ya hukunta bani banu isra'ila cewa za su barna a doran kasa yanzu barna a doran kasa Allah yana son barna to amma me yasa Allah ya ce za su saboda hukunci ne da ya riga ya tsara dole sai abin ya faru su banu isra'ila ba su san Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara musu wancan abin ba mu ne yanzu ake ba mu labari bayan sun riga sun wuce ina fata an fahimta shi sa shi alƙadarin kauni abinda Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara zai kasance abinda Allah madaukakin sarki yake so da wanda baya so kamar misali da na bamu kafirci da kuma imani amma alƙadar shar'i baya kasancewa sai akan abinda Allah madaukakin sarki yake so kadai akan sai yake kasancewa ina fata an fahimta saboda haka duk aikin da zaka yi alƙadar shar'i ya kamata ka rinka kasancewa mai Allah ya ce a kansa kada mutum ya je ya yi sata ko ya je ya yi zina ko ya je wani abin da ba daidai ba sai aka masa ya ce ai wallahi haka Allah ya kaddara mu ba haka ake cewa ba galibi sai kaza an kama mutun yayi tabarga zai aika aika sai a ce to kai ya zuwa ne bisa ka aikata ka sai ya ce wallahi haka Allah ya kaddara to kun ga da wace irin kaddara yake kafa hujja yan uwa kauni yake kafa hujja an fahimta ba kauni ya kamata ya kafa hujja da ita ba ce ya kamata ya kafa hujja da ita shar'i Allah ya ce ai sata Allah ya ce a shagiya to da wanda ya kamata ya kafa hujja ina fata an fahimta wannan irin kafa hujja da kaddara kauniya aiki ne na mushrikai kamar yadda yazo a cikin suratul an'am wa yaqulu alladhina ashraku law sha Allah ma ashrakna wala aba'una wala harramna min dunihi min shay'in sai Allah ce kadhalika kadzaba alladhina min qablikum hatta dhaqu qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana sai su rinka cewa wallahi haka Allah madaukakin sarki wannan kafircin da kuka ga mana yi Allah madaukakin sarki shi ya kaddara ma da a ce Allah baya so da bai bamu mun yi ba da Allah baya son kafirci da bai bamu tunda kuka ga muna yin kafirci muna bauta gumata gumaka to haka Allah yake bukata shi yasa muke yi sai Allah madaukakin sarki ya ce qul hal indakum min ilmin shin kuna da wani ilimi da yake tabbatar muku da wannan fa tukhrijuhu lana ku fito mana da shi magani akan wani littafi da yazo akan cewa Allah ya ce ku kafirci akwai babu saboda kan uwa mu fahimci wannan abin da kyau a fahimce shi da kyau kada mutum ya je ya aikata wani abu ya kafa ya kafa hujja da kaddara yanzu misali wanda yake cewa haka Allah ya kaddara masa idan ya abin da ba daidai ba me yasa kuma akan abubuwan da shi amfanin sa ne baya kafa hujja da kaddara kauniya yanzu misali idan mutum ya ji yunwa me sababin da yake bi wajen ya koshi ya ci abinci to me yasa idan mutum ya ji ba zai je ya zauna kawai ce ai Allah ya kaddara cewa idan zan ci abincin nan zan ci idan zan koshi zan koshi idan ba zan koshi ba kawai shikenan sai mutum ya je ya zauna me yasa mutum baya haka me yasa idan mutum ba shi da ko sisi yake tashi ya tafi nema me yasa mutum zai ce ai Allah madaukakin sarki ya kaddara zan samu ko ba zan samu yau dinnan idan Allah ya kaddara zan samu dubu ɗari sai na samu sai kawai je zauna a kan ya je zauna a cikin ɗaki ya ja bargo ya lulluɓa yana jiran dubu ɗari ta zo masa me yasa mutane ba su haka sai mutum ya tashi je kasuwa mutum mutum idan akwai wani abu mai muhimmanci a gabansa ka ga ya shiga nan ya buga nan ya buga nan me yake nema ya kai zuwa ga abin da yake bukata kaddara shar'i kaddara shar'iyya ya buke me yasa idan mutum wani abu abin tsoro biyo shi yake guduwa me yasa idan kana kan titi kaga mota kake sauri ka tsallaka ai da shi ka tsakiyar titi ka ce wallahi idan Allah ya kaddara ba zan mutu babu mota ta isa ta buge ba haka bane haka ne to me yasa mutum sai ya je aika aika sai ya ce haka Allah ya kaddara masa dan me me yasa tun farko baka buji wannan abu tunda Allah ya ce baya so yadda kake son wancan abin ya same ka me yasa baka so me yasa baka guji wancan abin ba to yan uwa abin da ya kamata mu kalla kenan wajen kaddara matakar muna so mu tsira amma idan shaɗan zai wasa da kwakwalan mu kamar yadda yi da na mushrikan baya to za mu tsattakan muna kafa hujja da kaddara kauniya mu fahimci wannan abin kwarai da gaske wa zai taimaka mana kwarai da gaske wajen rayuwar mu musamman mu'amalar mu da Allah madaukakin sarki ka sani akwai kaddara kauniya akwai shar'iyya kai shar'iyya aka ce ka amalanci Allah mai akwai sarki da ita ba kauniya ba kauniya shi ya rubuta kaisa subhanahu wataala kuma shi ya sani kai da ni gaba ɗaya babu wanda ya san komai Allah ba akwai sarki ya samu dace da kuwa zamu dakata anan insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu abinda muka faɗi dai na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah amin amin karatu da ya gabata a bayan imani da na'am Na'am.
Suna nuna alƙai da shi ko shirin shi. To kuma kamar yadda ya gabata yanzu a karatu kamar yawan da kalabar da tsaye da haka shirin nan.
Na'am.
To malam batun kristi bari mutum ya abu da ya a duniya kuma yi wutan ku zai gan shi da ba.
A'a yana tambaya ne cewa mala'ikun da suke rubuta aiki na ɗan adam to idan mutum ya istighfari shi ma duk da haka aikin da ya na rashin kyau sai ya gani ba zai gani ba ai ka kalli ayat cikin suratul furqan Allah maɗaukin sarki ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat ai a littafin da mala'ikun suke rubutawa a ina ji lokacin da nake bayani muka bayani cewa akan mala'ikun da suke rubutun shi wanda yake rubuta alkhairi shine shugaban wanda yake rubuta shari ko ina ji ana muku wannan bayani saboda haka idan dan adam yayi aikin alkhairi nan da nan kawai sai a rubuta ba a jira amma idan mutum ya aikin da ba daidai ba shi mala'ikan da ke rubuta shir zai ce na rubuta sai ce dan jira shi na rubuta sai ce dan jira shi idan mutum bai tuba ba a na ukun kuma yadda malamai suka faɗa sai ce rubuta sai ya rubuta idan mutum kuma ya tuba sai Allah madaukakin sarki sa sai a goge inda aka wannan rubutun na shari kuma sai a mai gurbinsa da alkhairi a wajen kaga tunda an goge an riga an abin nan din wajen an rubuta alkhairi kuma ina za a ganshi ba ba za a ganshi shi sa idan ka je lahira insha Allah ta'ala duk abin da ka tuba akan sa in dai Allah ka karɓi tubanka ba shikenan ya riga ya wuce ya riga wuce yadda Allah subhanahu wataala ya rufa maka asiri a duniya a lahira ma babu wanda zai gani shi sa mai yawaita istighfari an wa Allah madaukakin sarki ya fi mana zanuban mu gaba daya Allah subhanahu wataala ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi